الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغا بدا كراتو أتكي وانا للتافي من البركة ميسونا الطرفة في النحو واللفر ببما مالمي أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن ابن عبد الهادي الدمشقي رحمه الله a wannan rana ta alhamis sha uku ga watan safar hijira 1447 wanda ya dace da bakwai ga watan takwas shekara 2025 miladiyar haihuwar annabi isa dan murya wanda wannan shine darasi na sha hudu a darasin da ya gabata na sha uku kenan mun tsaya a shafi na 22 shi ma za mu tashi farkon shafi na 23 babu ni'ima wa bi'isa to ibnu abdulhadi rahimahullah don ba a manta ba yana ci gaba da kawo al'awamil abinda ake kira da al'awamil wato alal mubtada'i wal khabar wasu ma'aikata da suke shigan mubtada da labari to asali bayanin da yake yi kenan to shine har bayani ya tuke zuwa ga bayanin ita ita ni'ima da bi'isa saboda suna da alaka su waɗannan fi'ilai guda biyu da abubuwan da ya ambata su inna da 'yan uwanta kana da 'yan uwanta da kuma la nafiyatul lil jinsi da kuma kishiyarta to sai mala ya ce babu ni'ima wannan babu zai yi bayani ai babu ahkami ni'ima wa bi'isa eh abin da yasa malaman nahau zaka ga suna ware musu nasu babe saboda suna da wasu hukunce hukunce da suka keɓanta da su wanda duk wani fi'ili in ba su ba to ba zai ɗo wannan hukuncin ba shi yasa ake kawo maka to za ka ga ibn malik rahimahullah ya kulla babi a kansu a littafinsa al-khulasa haka littafinsa al-kafiyatu shafiya shi ma haka haka al-imamu suyuti a littafinsa al-farida haka al-ustaz abdullahi a littafinsa al-baharul muhit da littafinsa lam'ul barki to duk za ka ga ana yawan kukkulla musu babuka saboda a yi bayanin waɗannan hukunce-hukunce a tukanin shiga akwai suna da logat yadda ake faɗansu kusan suna da lugogi guda hudu to ɗayan abin da ya rubuta ita ta shahara shine a ce ni'ima a wa nunin kasara sannan a yi sukunin ga ainu a ce ni'ima bi'isa to wannan ita ta shahara amma akwai guda uku biya halatta kuma ka faɗe su da shi an gane za ka iya wa nunin fataha ka yi wa ainihin kasara ka ce na'ima na'imar rajulu ba'isar rajulu madadin ni'imar rajulu bi'isar rajulu to ya halatta ka ce na'ima ba'isa wannan ya halatta an gane? yawwa haka kuma za ka iya wa nunin fataha din kuma sai ka bar sukunin ga ainihin din sai ka ce na'ama ba'asa na'amar rajulu ba'asar rajulu to shi ba wannan ya halatta a luga sannan kuma ya halatta ka yi wa shi nunin kasara da kuma ainihin ka yi wa ba'un kasara da kuma sinu da hamza shi ne ka ce ni'ima ni'ima arrajulu bi'isar rajulu bi'isar rajulu duk wannan lugogi ne an jiyo su daga larabawa sai dai kuma ba su shahara ba saboda galibin wanda ƙur'ani ya ambata za ka ga ya fi shahara to wannan shi ne don ka samu akwai littafin a alkafi fi sharhi alfiyyati bin malik ya yi bayani a kai a littafin wannan aiman amin abdulgani hafizahullah mu'asir ne yana nan da ransa da littafin ham'ul hawami'i fi sharhi jam'il jawami'i na shi babban malami jalaluddin suyuti rahimahullah da kuma littafin sa'al ashbahu wan nazair fi nahawi yana da al ashbahu wan nazair fi usulul fiqh ko fi fi qawaidil fiqh to haka yana da al-ashbahu wan nazair fi fi nahw to biya wayannan bayani haka shi ma ibnu malik littattafansa irin su at-tashil sauransu to sai mala ya ce wahu ma fi'ilani madiyani gairu mutasarrifaini to su waɗannan fi'ilan guda biyu dukkaninsu madiyai ne ma'ana sukan ba da labari kan abin da ya riga ya wuce gairu mutasarrifaini kuma ba sa sarrafuwa ma'ana yadda suke a madi ba za ka juya su zuwa mazari'i zuwa amri ba ba za ka narko musu ismul fa'il ba ko ismul maf'ul ko asifatul mushabbaha to shi ne ma'anar tasarruf ɗin da yake magana ba wancan tasarruf na tanwini ba a'a misali kamar daraba za ka cewa ya duribu idrib misali daribun madrubun da makamantansu da wato su ba ka da wannan damar eh to shi ne gairu mutasarrifaini wa ma'anahuma to abinda an ma'anarsu a luga tunda kalmomin larabawa ne almubalagatu fil madhi ita ni'ima tana ishara zuwa ga kai matuƙa ga yabo don kana son ka yabi mutum eh kuma yabo wanda yake yana da akwai mubalaga a cikinsa shi ne sai ka yi amfani da lafazin ita ni'ima ɗin kamar yadda za mu gani a misalai wazzanni da kuma zargi suka in kana son ka soke mutum ga isa kenan to wannan shi ne ma'anarsu wa fa'iluhuma tun da an ce fi'ilai ne kuma fi'ili labudda min lahu min fa'ilin dole yana bukata zuwa ga fa'ili to shi yasa ya ce maka wa fa'iluhuma to sai fa'ilinsu hukuncinsa za a yi ma bayani don ba duk yadda ka gada ma za ka narko fa'ili ka raba musu ba akwai dawabit akwai ƙa'idodi na farko shine mu'arrafun bil alifi wallami fuska ta farko akan narko musu fa'ili kuma fa'ilin nan ya zama da ma'arifa al'alif wallam a farko fuska ta farko kenan wanda zai ba mu misali ta biyu au mudafin ilal mu'arrafi bihima ko kuma fa'ilin nasu a raba shi zuwa ga wanda yake da al'alif da lam shi ba ya da al'alif da lam to amma sai a rafa shi zuwa ga wanda yana shi al-mu'arraf ne na uku aw mudmarun ko kuma fa'ilin nasu ya zama domiri amma mufassarun za a fassara shi za a kawo masa wani abu da zai fassara shi bi nakiratin shine za a zo masa da nakira sai ta fassara shi domirin din shi zai hararo maka wannan domirin da aka ɓoye mansubatin eh kuma wannan na kira din za a yi mata nasba ne ala tamyizi eh nasabar tata za ta zama bisa ga tamyizi dan da ba ambacin shi ba to ba za ka fahimci hakikanin wato yadda zamirin yake ba to amma da aka zo da wata na kira sai ta fassara maka hakikanin abin da ake nufi to wannan su kadai an ka yadda su zama fa'ilin wa'annan fi'ilan guda biyu da ita ni'ima da bi isa kaga kenan ba za ka kawo na kira ba sai ce wal makhsusu bil madhi to bayan an ambaci ni'ima ko bi'isa an kawo musu fa'ili ko to akwai kuma na uku da ake bukatan kuma a kawo shine abin da ake kira da al makhsusu bil madhi wa dhammi shine wanda yake target ga wannan yabon ko suka to shine al makhsus wanda ake nufi kai tsaye to shi ma sai an ambace shi to shi ma hukuncin sa marfu'un shi ma rafa'a za a yi masa eh dole a yi masa rafa'a ka kaulika kamar zancenka to zai kawo maka misalan duk abin da ya ambata kamar misali ni'imar rajulu bakrun eh kai madalla da mutumin nan wanda ake kira bakaru eh to wannan shi ne yawwa to ni'ima dama ya ce fi'ilun ne madin jamidun tunda ya ce gairu mutasarrifai ne yawwa to kaga jamidi ne to shi ne wurin lirabi sai ka ce ni'ima fi'ilun madin jamidun mabniyun alal fathi لا محل له من الإعراب الرجل ها kaga ba ce rajulun ba ar-rajulu shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih bakrun sai ka ce makhsusun bil madhi wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi shi ba ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirihi to nan malamai sun ƙara wa junan su sani shi al-makhsus din nan bil madhi bakaru din nan da aka ce marfu'un ne to me yasa ya zama marfu'i ma'ana ta fuskar wani hukunci tunda in ka ji an ce abu marfu'i ne kuma suna ko dai ya zama mubtada ko ya zama labari ko ya zamo labarin inna ko ya zamo sunan kana da 'yan uwansu an gane? to shine sai malamai suka suka yi saɓani na ko kuma fa'il to ai shi ya yi magana a kansa lahaja ya la zikiri to shine sai suka ce wasu suka ce to zai iya ɗaukan mubtada shi bakaru ɗin nan zai iya zama wa mubtada yawwa in ka zo li'irabi misali sai ka ce ni'ima fi'ilun madin jamidun mabniyun al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر sai ka ce wal jumlatu min alfi'ili wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun bakarun sai ya zama mubtara'un mu'akhkharun wa huwa marfu'un to wasu malamai haka suka fada daga cikin wasu malamai kenan na fatar an gane wasu kuma suka ce a'a almaksusu dinnan labari ne mubtada dinsa muƙaddar ne mahazufin ne an shafe shi suka ce wata ƙadirul kalami ni'imar rajulu huwa bakarun to huwa din shine mubtada an gane ko yawwa shine mubtada sai zambakar da ya zamo yawwa wasu kuma suka ce a'a yana nan mubtada dinsa labarinsa shine a abin kaddarawa eh to anan sai suka ce wa taqdirul kalami ni'mar rajulu bakarun al-mamduhu al-mamduhu to al-mamduhu din shine labari sau da haka bakar yana nan yawwa to shine can ibn malik ya ambaci wannan matsala din da yake cewa wa yuzkaru al-makhsusu ba'du mubtada aw khabar ismin laysa yabdu abada to haka ya faɗa to da haka da waɗanda suka ɗauke shi mubtada da waɗanda suka ɗauke shi labari to ya danganta kowace fuska ka ɗauka ba ka da matsala eh to sai ce wa bi'sa gulamul qaumi amrun ko yawwa to wancan kaga shine na farko da ya ambata cewa mu'arrafun bil alif wal lam to in ka duba kaga ar-rajul yana da al alif da lam a farkon sa to wato wa bi'sa gulamul qaumi eh ko wato tir da yaron mutane yaron mutanen nan wanne ne sai kan ce amuru eh ai ina nufin amuru eh to shi ma a nan bi'isa eh wawu din ita ba ta jumla ba ce bi'isa sai ka ce mi fi'ilun madin jamidun ko مبني على الفتح يو غلام سيكة فاعل مرفوع وعلامة الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف القوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره يو وعمر سيكة مخصوص بالذم نعم مخصوص وهو مرفوع وعلامة رفعه إنك قداما كتي مبتدأ مؤخر إنك قداما كما كتي خبر كو لمبتدأ مهزوف تقديره إنك قداما كما كتي مبتدأ كو وخبره مهزوف تقديره al-mazmumu al-mazmumu to duk wanda kaga dama ya halatta wa ni'ma rajulan to wannan shine na biyun da yace au mudafun ila ila al-mu'arraf bihima kaga gulam ba ya da alif da lam anan amma alqaumi yana da me yau to kaga akai irafa sa zuwa gare shi to sai wa ni'ma rajulan bishrun ma dalla da mutumin nan da ake kira bishir to ni'ima sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi ko wa huwa jamidun wa fa'iluhu sai ka ce dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa a nan wajibi ne a boye zamirin ba jawazan ba ne wajibi ne taƙadiruhu huwa taƙadiruhu huwa to rajulan sai ga jami eh la eh rajulan nakiratun mansubatun ala tamyizi an gane ko yawwa saboda haka ita za ta fassara maka wancan da yanzu da ba a kawo rajulan din nan ba sai aka ce ni'ima to yana iya mace ce yana iya mutane ne da dama tunda da mufuradi da jam'i duka ni'ima ake cewa an gane to shi ne amfanin kawo rajulan ɗin don ya ƙayyade maka wanda ake nufi to sai ka ce bishrun bishrun to shine makhsusun eh bil madhi makhsusun bil madhi wa huwa marfu'un wa huwa marfu'un to wannan su ne kaga na uku dinnan shine au mudmarun to kaga anan fa'ilin ni'ima menene damiri tunda an ɓoye shi ko ba a bayyana shi ba an ɓoye shi ba a bayyana shi ba to waɗannan guda uku su ne to shi yasa a ƙa'idar larabci ba za ka ce ni'ima rajulun ba ka kawo fa'ilin a matsayin a matsayin na kira ko dai fa'ilin ya zamo yana da al'alif wallam ko kuma a idafarsa in na kira ne zuwa ga lafazin da yana da alif da lam ko kuma ya zama da miri mustatiri kaga duka dai wannan ababe ne na wato ba'arifa saboda haka sunansu ba zai zamo saboda ba zai yiwu ita na kira kaga la ta dullu ala shay'in mu'ayyan to a ƙa'ida ba zai ka yabi wanda baka sani ba ko zai yi ka gani sai dai in ƙarya za ka yi haka ba za ka soki wanda baka sani ba sai dai in zalunci za ka yi ka ci amanarsa ka ci haƙƙinsa to shi sa ba a yadda fa'ilin ya zamo na kira ba dole sai ya zamo mai yauwa shi yasa can Allah yake cewa ni'mal abdu innahu awwab kaga ba a ce ni'ma abdun ba sai aka kawo shi da mi da ma'rifarsa aka kawo shi da ma'rifarsa to wannan shine ko kuma can da yake cewa wa ni'ma ajrul amilina to ka gani wa bi'sal masir ga sunan da yawa to suna nan da yawa to za ka gani dole ko dai a kawo ma'arifa ko a yi idafasa zuwa ga al'alifu wallah to wata ƙulu ga wata fa'ida za ka iya faɗa ni'imatul mar'atu hindun ya halatta halat ne da ni'ima ɗin nan da bi'isa ɗin nan idan fa'ilin nasu ya zamo mu'annas wato mace to ya halatta ka sa masa ta'utanis ya halatta amma al'asulu da namiji da mace duka ni'ima ake cewa ni'ima hindu ko bi'isa hindu amma ya halatta ka sa kuma ta'utanis sai ka ce ni'imatul mar'atu hindun sai ka ce ni'ima fi'ilun madin jamidun mabniyun al-fathi ko yawwa to ka gani wata'u alamatu ta'anifi mabniyun ala sukuni wa hurrikat littiqa'i sakinaini almar'atu shine me fa'ilun marfu'un wa alamatu الضمة الظاهرة على آخره يو تو كاغا هندون منيني labzun ne maksusun bilmadi tunda ita ake sa a yaba to shine wa in ita hazafta ta'a in ka ga dama kuma za ka iya shafe tawon din sai ka ce mi yawwa ni'imal mar'atu hindun ma dalla da matan nan wace ce hindu to amfanin kawo shi al-makhsus ko bil madhi ko bil zammi saboda a kore iskali kai tsaye a san ga wanda kake magana da shi to nan zamu kwana insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته